cikin labarin yakan da ake ruwaitowa daga magabata na farko limamai magabata na farko la ta fili wala karafandi a san wani abu ta fili ko karafandi ba wal wajibi ala muslim abin da yake wajibi akan kowane musulmi idan ka ila an zalika idan an tambaye shi shi wane ne karafandi ne ko ta fili an ya tsula sai ya ce la ana ta fili wala karafandi ni ba ta fili ba ni ba karafandi ba بل انا مسلم لمسلمين يتبع بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم mai biyayya da da'a da miƙa wuya da littafin Allah da sunnar mai bagai wa qad ruwina an waito mana a cikin littattafai masu islami an mu'awiyata ibn abi sufyan daga mu'awiya dan abu sufyan Allah ya kara masa yarda annahu ta'ala abdullahi ibn abbas ya tambayi abdullahi dan abbas allah ya kara musu yarda shi da mahaifinsa fa qala sai ya ce anta ala millati wa sai muawiya ya ce wa abdullahi dan abbas anta ala millati ali ai ala millati usman kai kana bisa tafarkin sai da ali ne ko kuma kana bisa tafarkin sai da usman ya kake bi fa qala sai da abbas ya ce lasta ala millati ali ولا على ملة عثمان لا كان تفرق علي لا كان تفرق عثمان بل أنا على ملة رسول الله من إذا كان تفرق من الله صلى الله عليه وسلم وكذلك كان كل من السلف يقولون حسنا ضد بعض مجلسة أبدا تكي فقا كل هذه الأهواء في الله وسوى تسكن وطن من سوى سيوهي سوى أكيد هنا وطن ويقول أحدهم إن لا يسلسل لا أبالي من دامده أي النعمتين أعظم والسميع ما في سري إلا ففي جرمى علي جليلي أنا هداني الله للإسلام فكن سيور الله وفي يده لا فيكوش منكي هو في جرمى أو أنزل نظري هذه الأهواء هو كما فكن سيور الله يعني فانتد لي وإلا الكوش ينزيك هو السوش لي أنت أبي الله هو أن القوة أنا ابن سريع يا فعلا مجمع أكثر أسباب اختلاف الأمة da ya jawo da al'ummar bayan rabu ta karkashi ta zama kungiya kungiya ɗarika ɗarika hanya hanya kowa ya taka wata hanya yake ita ce zai bi kuma a biyan shi zai kai mutane aljanna me ya jawo wannan har ya kasance al'umma suna faɗa da junansu suna kukan junansu suna kafirta junansu suna yi wa junansu mummunan addu'a me ya jawo wannan ya faru a cikin al'umma wannan shi ne abin da wannan fasali na da ibnu tayyiba ya kawo a nan zai tattauna a kansa kafin mu fara bayanin bayanan shekul islam ibnu tayyiba ya yi tuntuɓa wato abubuwan da suka kawo wa wannan al'umma tuka da rauni har wannan al'umma ta rarrabu kasar ta ta zama gida-gida aka yi wa musulunci a yada haka zama ana zaman ɗan marina kowa ya sa gaban sa wata alƙulla daban kowa yana kishiya da da'awarsa abin da ya wannan abubuwa ne da yawa ba sai ba abu na farko akwai albaghi bi takdid al-haq wa takdid al-batil wa zalim da saurin kai da ƙetare iyaka wajen a ga gaskiya a ƙaryata a ga ƙarya kuma a gaskiya ana ganin gaskiya gaskiya ce amma a ƙarya kasa ana ganin ƙarya ƙarya ce amma a yanzu da ita a gaskiya kasa wannan ya ɗaya daga cikin abin da ya jawo wannan al'umma har ta zama ta daddare ta kuki ci ta zama ta samu kanta cikin wannan yanayin da muke ta kokawa a kansa Allah ya ɗauki sarki yana gaya mana wa maktalafa fihi wa maktalafa fihi illa alladhina utuhu min ba'di ma ja'ahum al-ilmu baghyan bainahum baghyan bainahum waɗanda aka bawa littafi da su sassaɓa a cikin littafin nan ba sai bayan da ilimi ya zo wuce suka san gaskiya amma suka san suka san ƙarya amma suka tafi a kan babu yadda yana don zalunci da ta'addanci da kinkan iyaka Allah maɗaukakin sarki yana gaya mana cewa addini na Allah ne waɗanda suka faɗa wa wannan addini sun faɗa masa ne ita kan rai waɗanda suka tafi musulunci suka kama wasu kulle-kulle suka kama wasu ‘yan hanyoyi sun kama ne bisa kan rai inna dina inda Allah islam وما اختلف الذين اوتوا أوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم addinin musulunci shi ne addini waɗanda aka bawa littafi ba su fasa ba ba kowa ya kama gabansa sai bayan da ilimi ya zo musu bagiyan bainahum dan zalunci a tsakankanin wa maktalafa fihi illa alladhina utuhu illa alladhina utuhu min ba'di ma ja'atuhum al-bayyinatu bagiyan bainahum haka nan waɗanda aka bawa al-mustafatai gabanin zuwa annabi sallallahu alaihi wa sallama ba su karkatu ba suka daddare sai bayan gaskiya ta zo musu karara sun san gaskiya sun san ƙarya amma suka zaɓi su bi gaskiya ba biyar bayyana don zalunci da ta'addanci da kutar iyaka da ke tsakanin Allah yana cewa la takunu kallabi da tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'akum min bayyina kada ku zama kamar waɗanda suka wallabu suka sassaɓa suka zama ƙungiya ƙungiya bayan hujjoji bayyanannu sun bayyana gare su amma sun san gaskiya amma su cikin ta sun san ƙarya ƙarya ce amma su bisa wannan yana ɗaya daga cikin abin da ya zama wannan al'umma rarrabuwar kai an san abin da yake gaskiya amma saboda an daɗe ana son ka ko saboda al'ada ko saboda iyaye da kakanni ko saboda wani abu da ake samu na duniya ko saboda kada wani rai sai ɗaki ko saboda masu jin wannan abin su suka fi yawa sai a ce a ci gaba da gogewa a kan wannan ƙarya ɗin kuma gaskiya idan ta zo a sa kafa a turi ta a ce ba za a yanzu da ita ba wannan ya kawo wannan al'umma na rayuwa da ainihin gaskiya haka da yana da gaskiya abin da ya jawo wannan al'umma kada rabu ta samu kanta kungiya kungiya akwai at-ta'assub min ashkhas at-ta'assub min mazahi wato ra'ayin da kai ra'ayin kwamiti ra'ayin ko ba gana ko ba ya gani ga wasu mazhabobi ko ga wasu mutane kane kowa ne akan iya a saba tsakanin fahimtar wani da wani akan iya a saba tsakanin istihadin wani da wani sabanin nan bai dace ya zama ana yi masa ra'ayin da ƙarya kamar yadda aka samu a zamanin sahabbai suna yin sabani ana samun sabani wannan ke kaza tun annabi sallallahu alaihi wasallam da rai akan samu sabani tsakanin sahabbai kuna kuna ko kun sa jin hadisin aikan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya sahabbai zuwa ga bani quraiza yace la yusalli wala ahadith ahadithan illa fi bani quraiza kada ɗayan ku ya kuskure sallah sai kun dangane da bani quraiza ka wato yahudawa ne sahabban da suka dangana hanya lokacin da aka yi to ga wata magana kuma annabi ya ga musu kada ɗayan ku ya sallah la'asar sai a bani quraiza sai suka tsaya suna tattauna wannan magana ga shi lokacin sallah yayi wasu daga cikin su suka ce abinda Allah yake nufi kada mu yi sallah wato kada mu yarda la asar ta yi da ta sallah ba yana nufin ko da lokacin sallar da yayi ba aka ce sallar da yayi ko da ko lokacin sallar da yayi kada mu zaka ka mu yi sallah din ana neman yare da Abdullahi annabi ya gaya musu haka sai suka tsaya suna tattaunawa wasu suka ce abinda annabi yake nufi mu yi gaggawar zuwa ga bani quraiza kada sallan da aka kirkiro da hanya dan haka la iya yin sallan ne tun da har ka riga ka rike wasu suka ce a annabi yana nufin kada mu sallan ko ko da ko za ku rike ne dan haka sai suka rabu biyu wasu suka sallah wasu kuma suka ga aka kawo sai da aka je sai sallan suka sallah suka dawo suka ga annabi sallallahu alaihi wasallam ga abin da ya faru amma annabi sallallahu alaihi wasallam wa ma hada rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ihda ta'ifati ya duka haka annabi sallallahu alaihi wasallam bai kuce wa ɗaya da cikin waɗannan ƙungiyoyi ba dukkanin su ijtihadi suka yi don fahimtar maganar maganar ta dukkanin su Allah suka nufa dukkanin su abin da suka so sun so ne su yarda da annabi sallallahu alaihi wasallam su umarnin sa don haka babu abin ta da jijiyar ruwa a nan matuƙar dai akwai kyakkyawar miji cikin wannan saɓani annan sallah da sallama ba a da yadda ta ita ce sai aibar ta wa daga cikin waɗannan ƙungiyoyi guda biyu ko jama'u guda biyu ba su sabai kira saɓani har a zamanin sa lokaci idan akwai inda gaskiya take karara da fito cewa da tana son gaskiya wani kan kuskure ana samun wannan in lokaci kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi magana da suke nuna kowannen su ya yi ijtihadi dan ya dace da gaskiya yana da yana da lada biyu ɗaya kuma ya kuskure yana da lada ɗaya to haka nan har bayan su sallallahu alaihi wa alihi wasallam habbai sun samu sabani in kana karanta manya-manyan littattafai na musulunci inda ake kawo da gangamin waɗannan sahabbai ɗin kana duba irin al-musallaf na Abdulrazzaq al-Sanahani ko al-musallaf na Ibn Abi Shayba ko ma'arifat as-sunan wal athar na Bayhaqi ko as-sunan al-kubra na Imam al-Bayhaqi za ka ga suna ruwaito da gangamin sahabbai akan mas'aloli na ilimi tun daga sallah da ta'azumi hajji da sauran babubuka na ilimi kowannen su yana faɗar abinda Allah na ɗaukake sarki ya masa fasahi da shi na fahimta sukan yi da dace su zama sun yi ijma'i sukan kuma yi kuskure a da sukan yi abin nan sukan yi rashin dace a samu sabani a tsakanin wani ya faɗi kaza wani kuma ya faɗi a tafinka wannan bai sa an ji wato kan sahabbai wato an ji hayaniyar su ba a kan irin waɗannan matsaloli da suke fada haka nan al'a'illa da suka zo bayan su cikin tabi'ai haka nan waɗanda suka zo cikin almajiran tabi'ai har aka zo kan tsabakan su malik su shafi in su ahmad su abu hanifa wanda suka yi wa addinin musulunci gagarumar hidima da har yanzu ake cikin wannan ni'ima ɗin ake amfana da abin da suka bari na taskokin ilimi sun sassaɓa a zamanin su ba a taɓa jin maliku ya soke na shafi'i ko ya tada tsayar baya saboda wata matsala da shafi'i ya faɗa masa ba ko ya saba ma ko wani abokinsa wanda suke a aji ɗaya wajen karatu kamar irin su lai ibn sa'ad Allah ibn sa'ad aboki ne da malam duk da dukkanin su almajirai ne na alfaƙin malamin nan da ake kira Muhammad ibn Shihab a Muhammad ibn Muslim ibn Shihab a cikin dukkanin su almajiran sa ne amma suna da saɓani wajen fahimtar wasu abubuwa babban misali ijma'in ahlul madina ko kuma a amalu ahlul madina aikin mutanen madina hujja ne ko ba hujja ba ne inda allah ibn sa'ad ya yi rubutu a kan cewa ba hujja ba ne imam malik ya bai kuma kare a kan cewa hujja ne suka yi sabani a kan wannan amma ba a taɓa ji an samu ɗan malikiya ba su kai sun kan masallacin su daban ɗan malikiya sun yi nasu daban ba ba a taɓa jin wannan da haka nan imam shafi'i duk da kasancewarsa almajiri ne na imam malik ya bi ta madina bayan fitowarsa daga ƙasar haihuwarsa makka ya taho ta madina ya zauna ya yi karatu muwaɗa a hannun imam malik sanda ya gangare ya zo da ya samu a lokacin muhammad ibn hasan al-saidani ɗaya daga cikin manyan almajiran abu hanifa yana da rai yana da garinsa ya zauna a nan ma ya tankaɗi wani abu na ilimi imam ahmad ya rufe shi kima ya zo ya kasa a wajen imam shafi imam shafi shi kuma ya kasa hadisai daga wajen imam ahmad ya tafi daga iraq ya koma masar sannan ya samu zai yi manyan malamai da ya tsari a wajen sa kowannen su yana da matsaloli da fatoyi da ya saba wa ɗan uwansa amma wannan bai hana su girma da juna ba bai hana su fa'idantuwa da juna ba wanda yake nuna cewa ilimi ya ratsa kuma abubuwan da suke dan Allah a zamanin su ba a taɓa ji wasu sun yare kansu sun ce mu ɗan malikiya ne sai wato inda inda maliki da sun rijiya a taɓa jin wannan ba ba a samu wasu kuma da suka ce mu kuma ɗan shafi iya ne in ba shafi ba sai dai saboda kasta haɗu a taɓa jin wannan ba ba ballan kana a zai kuma san sun koma gefe sun ce mu kuma in ba an je an yi hanafiya ba kowa yana kan ƙasa kuma kowa ya ta gefe ko a samu wasu sun ce sai hambaliya duk ba a samu wannan ba a lokacin su kansu waɗannan mazahir guda hudu ba su ma fito ba a matsayin mazhabobi waɗanda ake jingina mutum zuwa gare shi sai bayan waɗancan manya-manyan malamai sun bar duniya sannan tafiya tana tafiya har aka samu waɗanda suka fara fito da ra'ayin ɗan har ma aka samu yana addu'a iya su gaba yana cewa Allah ka saka shafi ka ɗan ranka kada ya saka ilimin mali an samu wannan kaɗan sai daga ba abin kuma yana hawa duk sanda ilimi ya yi ƙaranci da an fi samun wannan yankin duk sanda ilimi ya yi ƙaranci lokacin da ilimi yana ratsa mutum yana fahimtar cewa ai ka jan nan da ilimi yana da faɗi cikuwa a cikin ka ba ka da iyaka ba ka sa iya zuwa kai cikuwa kai cikuwa ka gaji wani ya zo tsora a kan inda ka tsaya ba tare da ya kai gaci ba to haka ka jan ilimi yake da zara ana shiga cikin ka ana fahimtar daɗin ka a wancan lokacin ilimin na farko akwai ikhlasi akwai yi dan Allah na biyu kuma ilimin yana da yawa sai ya zama da bai haddasa musu kusurkuru da lallabuwar kai ba da waɗannan da fa'i ne na istihadi tafiya kai tafiya aka samu ɗan wato ga ni tafilin mazhabobi har da haka sai aka fara raba gari wannan suka ce namu ya fi wannan suka ce namu ya fi daga nan aka fara ainihin sakin saka aka fara ma sai abin kalami ma har aka fara yau daga Allah ƙarya wannan ce ai daga Allah ya yabi limami na ya yi buko ya fiya ga shugaban nan na wajen bayyana ya faɗi wasu maganganu da suke nuna bayyana sa wannan ce sai ni ma ya faɗa wancan ma ce ai ni kuma ina da abisan da suke kukan shugabanta ni ma ina da kowa ya ta kawo irin maganganu na ya kawo to a wannan lokaci aka samu kusurkini wanda aka kai wani lokaci ma a wasu guri a wasu gari ne har aka aka karshen da faɗa ta faɗa ta da zubar da jini a dalilin abin da bai ta ba ka a ce an samu wannan ba an samu wannan zubar da jinin ko an samu wannan faɗa ta faɗa ta da kusurkini a tsakanin al'umma saboda wannan rarrabuwa ɗin ba amma saboda haya kan zuciya da kuma zalunci ya shiga to sai aka fara samun irin wannan har ta kai wato akwai lokacin da a ƙasa mai ƙarfi wannan masallaci na na ka'aba an yi mihrabi wato gurin tsayuwan liman guda hudu na dai adadin mazhabin hudu saboda ka akwai mihrabi na limamin hanafiya akwai na limamin malikiya akwai na shafi'iya akwai na hanbaliya saboda ka kai in ka zo sai ka tambaya ba kuma an rubuta wannan na hanafiya ne sai ka tambaya da za ka yi sallah ko kuwa da kuma da ba da an yi sallah ko tafiya ta tafi ba a yanka da cewa sauran jini ko da su da sauran na ta ne da iyayi a ai waɗancan iyayi suke sallah a yan hambaliya ne ta ainihin da tafi ne ba zai shiga ba ke na aka aka sassaka musulunci zai zama kamar kala hudu zama kala hudu sai ta ce shari'o'i ne masu zaman kansu ta ce kowane addini ne mai zaman kansu ba addini ne ba har abin nan wani malami da ake kira sultan ma'asumin kajandi da ya rubuta wani littafi hadiyatu sultan ila muslimi guda biya ba ya rubuta wani littafi a dalilin wani abu da ya faru na baƙin ciki da ɓacin rai a wani lokaci da mutane wasu maguzawa maguzawa a japan suka ce za su musulunta a gari guda ne suka ce za su musulunta suka rubuta zuwa ƙasashen musulmi cewa to amma sun san akwai mazhabobi guda hudu in sun musulunta ya ce za su malikiya shafi'iya hanbaliya hanafiya ya ce ce za su ɗauka su yi aiki da ita to kowanne aka rubuta wa limamin wannan mazhabar sai ya rubuta yake ce mu da akan gaskiya in kun musulunta ta da za su inda aka mutu da suke kowa ya rubuta musu haka suka ce a da su kun da kukan kuma kuna nuna kuma ɗaukakku da a junanku yau ta zamu nuna cikin mutane kuriya sai ka ce sun fasa suka koma ma gudanci ka zauna a cikin ciki ne da kan a ce mutu in kun shiga ku addinin da za Allah kai za mu da maganar addinin wani wata mazhaba to shi ne a hankali shi wannan malamin a lokacin ya tashi shi ne ya rubuta wannan littafi hadiyatul sultan ila muslimi bila biyada to haka yana daga cikin abin da yake jawo wa yabuwar kai wato al-ta'assub ko al-hawa fil hajj wal jabr الحياة في الحج والبغض طيب دوسيا ولكن آدم في أوجل سوء كنت يوم إن كان كان أبو سوء كنت غولا بإلي وجل يبنسا كنت غولا بإلي وجل سوء كان أبو بيسا بنا إن كان كان أبو كنت غولا بإلي وجل سوء كان da ba ka ci ba za ka yi adalci a tsakanin kanka da kinka ba wato babu adalci wajen babu daidaito wajen soyayya babu daidaito wajen ki Allah na ɗaukakin sarki na kawo ayyukan da zina amalin kuno kawwami da bilkis ko hada alillahi wa ala anfusikum aw alwalidayn wal aqrabin in yakunu in in yakunu ghaniyan aw faqiran fallahu awla bihima fala tattabi'u al-hawa an ta'dilu wa in tanu aw ta'ridu fa inna allaha kana bima ta'maluna khabira Allah yana cewa ya ku waɗanda suka yi imani ko zamo waɗanda suke tsayawa kan bisa ga adalci ku tsaya a kan adalci kada ku yi shaida don Allah kada ku ji soye-soyen zuciyarku ku hana ku shaida ko da akan kawo sarki ne ko da akan iyayenku ne ko da akan na kusa da ku ne ku tsaya ku shaida don Allah ku faɗi abin da kuka sani na gaskiya in sani a wasu a idan kuka yi ƙarya kuka sarrafa magana ba yadda take ba ko kuma kuka bijiri kuka ci gaskiya alhalin kuna ganin ta fa inna allaha kana ya ta'malu na kabira lalle allah masani ne da abin da kuke aikata Allah ya kira mu gudai da cewa su zama masu adalci masu adalci dan Allah kada soyayya ta sa su ki faɗar gaskiya da ta shafe su ko ta shafi ƴan uwansu ko ta shafi iyayensu ko ta shafi danginsu su zama masu faɗar gaskiya da ko da a kan kin kawo kansu ne idan kuma har ba za su yi haka ba to su sani Allah yana sane da abin da suke yi da haka wani lokaci don abu sai ya sa mutum ya ci faɗar adalci dangane da wannan abu abin da fito da ƙarin ana yayatawa masu faɗar maganganun ko sun ƙarya suke yi amma saboda kuma wata manufa mummuna sun ci gaba da yaɗa wannan ƙarya a duba a ce waɗanda ai ba sa kan manzon Allah ba sa kan manzon Allah ai duk ma wata martaba ta manzon Allah faɗa suke da ita yadda ba su ba sa salati ko da yake ya je masallacin da Allah zai yi sallah zai zai zai zai da manzon Allah zai je yi yara wai yana zuwa yanzu ina shi zai zuwa annabi salati aka yana mai aka ce hoke ya da ai aka ce hoke yake aka ce hoke wani kuma ce wai ya ce ashhadu an la ilaha illallah wani ce wa anna man aka tunkure ke sai ka ce da sallaci ba a sallah in da ana sallah ana kiran sallah ai a ciki akwai ashhadu anna muhammadan rasulullah ana iqama a ciki akwai ashhadu anna muhammadan rasulullah ana tayyiya a ciki akwai amma ya ce wai da zai ce aka da Allah wai da zai faɗi sunan manzo Allah shi ne aka ya ya jibo shi aka kamo shi aka jibo shi aka ce da zai faɗa ba to ku kaga ya hajiya ya ce nan kaga wannan saboda kiyayya ya yarda ya irin wannan ƙaryar da kowa zai ce da cewa matsayi ya yarda ya ƙaryar da kowa irin da kowa yake zuwa ba wai irin da shi kadai taɓa zuwa ba ba na yana ba ko ji ji ba amma ya yarda ya ƙarya ko da za a gane shi matsayi to irin wannan kare ne sai sai ake cewa ai wani ya ba ya mai da da yake kalaman nonon ta ya ce shi shi shi ba shi ba ita saboda ta kike ga tabarkin ta wai ya mayar mata a ina aka yi rasa inda aka ake aka ina ake a gaban ta shi ake ina da in ka je gaban ta shi ake mata a kare ake ka je kare da ake mata a kaduna ne kuma ta wanda ina da ake ake to kuma ake yadda aka sa haka to kaga duk wannan kiyayya ce za ta sa shi ya dinga faɗa irin waɗannan da zanzani saboda kawai ya ɓata wani saboda kawai ya ɓata wani saboda haka al'irsa wato adam lokacin da kake magana wani abu ne wanda shari'a take bukata ko da kuwa kana magana ne da makiyi adalci wani abu ne ko da da makiyi kake magana Allah na sa wala yajrimannakum shana'anu qawmin ala alla ta'dilu اعدل هو اقرب للتقوى kada gaba da wasu ta hana su adalci sun adalci wannan shi ne ya fi kusa da takawa ya fi kusa da tsoron Allah da haka tsoyayya kada ka sa mutum ya ya kawar da kanka daga abin da yake gaskiya ne in kai ya faɗi gaskiya da abu kaza eh akwai shi ga yadda yake ga yadda yake abu kaza babu shi ga yadda yake ga yadda yake siya da siya da ɗan da ake faɗa kaza kaza kaza ga yadda wato wani lokaci yayin da kake so ka yi mutane ƙarya ko ka yi wani ƙarya don ka ɓata shi ka ne santar da mutane da gare shi to a wannan lokaci kuma kamar kana kira mutane ne zuwa gare shi za a ce ai ɗan wahabiyar nan ba ka salati da annabi ai ba ka salati kwata kwata mai iya da za Allah sai wani ya ce shi ka zai zai gaya rasu wanda suke suke al'amuran da ya zai zauna a zai dubu dubu sai a ce da za Allah sallallahu alaihi wa sallam kana rasulun sallallahu alaihi wa to sai kan sai ɗaure ko ko ba nan ne ya zama hadiya ba sai ya fara tambaya shi kiya yi shi an ba masa ba a salati ba a salati shi kuma ya zai sun kuma ya ɗauke yin salati kuma ya ɗauke yin rafi yi ba a ba a ba a bi amma ko duk maganganun sa bi ne ko ba a zai samu an sa sayin buhari ana yi to shi kuma ake ba sa salati ba sa san Allah ɗauke da za Allah to wannan sai ya sa shi ya fahimci a a ce duk ƙarya ake nan ƙarya ake nan to irin irin waɗanda suka gane gaskiya ta wannan hanyar suna da yawa sai da hannu su kafai suka yi akan wannan akwai wani da ya yi sa jikin ta kamuriya da ni bai ta kabar yake Allah shi ne da irin shi ne a wani ƙauye yake a iraki kullum shirin sa magana da yake masa ɗin ta a hirɗin ka kamar da shi kada wahabiya mafi yamma ga Allah wahabiya da ba sa san manzo Allah ba sa san kaza ba sa san salati ba sa san kullum ya da ake masa kenan kawai da aka ce a duniya ba abin da ya ƙi jini irin a cewa da ya haɗe zai ce kamar ya kashe ke yake yana cikin wannan yanayi bai taɓa gamuwa da bayanin ba amma dai ana zuwa maka ga yadda su sai wani malami ya zo garin ko ya sami dama har zai yi hudu ba za ta ce da ya haɗe ba kada wanda ya je gurin shi kuma wannan sai ce cikin ya ji ya ga ƙaƙa a za a ce da ya haɗe zai je gani yana zuwa malamin da ya fara inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh sai da fara kira sunan manzo Allah ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd fa inna asdaq alhadith sai fara kira ni sai da kowa hada da fara kira sai da yayi da da ayoyi da hadisai da salati da yayi sai da kire kan sai dai a yadda ake za a mata surar da ya haɗe kuma ya ga wani abu da ba yana koma ya sami sirrinsa ya ce to sai mu gaisa ga ya haɗe abin da kuke gani sun canza yake ya sun canza ake da ya haɗe da kama ne ido zai ai shi ya gaba irin su bane yake ya me ne yake ai duk abin da kuka haɗe ne ban gani ba sai shiga zaginsa don rashin mutunci ba na kuka tafi ba don rashin to sai da yake cewa sai da ake duk Allah yake da kada wanda yake cewa mana bosu da shi to ka ga wanda kuma yawan zuwa mutane ƙarya shi zai sa mutane su fahimci gaskiya domin za a je a ji ba inda kuke faɗa ba haka yake faruwa to adalci yana da kyau akwai ne ko da matsayin ka ne sai kai masa adalci ko kaza kaza kaza kaza da abin da yake akwai ga inda mai sai yake ga abin da inda inda kuma yake da bi da haka ne yana daga cikin abubuwan da suke jawo ainihin saɓani a cikin al'umma wato jarraba mutane da abin da Allah bai umarni da shi ba jarrabar mutane da abin da Allah bai ɗauki sarki bai yi umarni da shi ba kamar a samu wani wani mutum a ce wanda duk baya tare da wani da ba a kan gaskiya wanda duk ba a ganin shi a gurin wani to ba mutumin kirki ba ne ba halittun da tsaro ba ne ba musulmin tsaro ba ne ya yi ce a jarraba mutane da imani da wani irin wannan ya yi ƙarfi musamman a wasu ƙasashen larabawa akwai wasu da aka dasa su in inda za a ganin ta a gani to ta su da inda za ka zaga yawa duk bayan yan kwanaki ka ganke to kawai za ka ya imanin ka alamar sanda hanya wanda yana tare da gaskiya yaya ba a zuwa yana gaishe da wani ba su ku jarraba mutane da gaishe da wani ko girman wani ko halarta gidan wani ko halarta majalisar wani ko ba ce ba Allah bai yi umarni da a jarraba mutane da wannan ba a ce wani gaskiya yake saboda yana tare da wani wani ƙarya yake saboda ba a tare da wani wannan ba ba da gaske da alƙawari yadda za mu ga irin shari'a ya ɗan ta haɗa magana a kan wannan za mu karanta magana ta biyu a kan wannan haka nan yana da gaske abubuwan da suka kawo rarrabuwa a tsakankanin al'umma a tasbih bayan al-masail wal matbu'in bil dhanni wal hara a zauna ana tabbaci waye ya fi waye ya tafi wanda ke shehin sa ya fi na wani wanda ke shehin sa ya danna wuyan shehin na duka gaba kuma bai danna wani hawa kawai saboda yana kan shi sai sa aka bata haka yake amma ni kai wani aya ta alqur'ani ta sai ko wani nasi na manzo Allah da yake wa da yaduwa ne har a samu ana ana ana rubuta littattafai akan wannan ko ana shirka da wannan a cikin karamomin karamomin wasu yadda da an wani ya da ya ya ya dukkan wani to wani ya da ya ce aka ka kada kan wuyan dukkan wani ya a jana ka tashi sai wani kuma ya zo bayan shi da shekara ɗaruruwa ko kuma sai ya ce ko kuma kafa ka kada kan dukkan wani wani wani tun daga kan zamanin ka hadda har zuwa tashin kiyama kaga ya gane daga karkashin kafar wancan yanzu yanzu sai dan ne wancan da zai kafar ka da shi wancan ya ce a dan ne shi kuma ya gane ya ce ke dan ya ko ina aka samu hujjojin wannan da magani sai ka ce ka danna wani wani wanda ya danna wani kafin zuwan sunna kasar nan ko zai cikin da ake kai ke a kanin ɗari kowa ya baje kolinsa ya kada ƙararra sai ce dashi ya fi da kowa wancan ba ya gadi ce ba a isa ba na shi ya fi na kowa ba a fitinar da ba a kan wannan ba da ta kona ta ta kira kuran ta kona ana ta boko duk da ta wannan ba amma inda ake wannan rikicin ana yin sa haka yi kai kowa ya tashi ka ga malam yana ta yana ta gumi wai an ce waliyin ta kasa yake wani da ya riga ya bar duniya sun tuni shekara ɗauriya da na san za a yi ƙasar ka daga mai san za a haife ka amma ka zo kana kai gina da makotanka wani sai ka ɗago ki ka ka sa ki ya kira kowa to me yayin zafi haka waye ya sa mutum ya yi wannan kawai a tabbir da zan haya saboda zato saboda san zuciya to da sunna ka zo kace ba wannan da ba wancan ba sai aka yi ta a kanta kake ba haɗa kai ba haɗa kai to ita ce ta raba wannan faɗa amma wallahi an yi wannan faɗa a zai aika yi gina wannan ce yaya za a yi a ce shehu ya nufi ya zo ya tsaye ka za a ce mu bi wallahi ba za mu yi ba a yi ta ba ta tashi a kan wannan to wannan yana da gaskiya abin da yake yake jawo wato ainihin rarrabuwar kai ko a cikin tafiyar gaskiya din idan ka ɗauko wani kashe sarki kamar da dai muke gaba ana siyasa kowa ya sa nasu nasu garin gaba ya zara takobi ya ce sarki wanda ya ce ba haka bai sai mai tsara to a mai da musulunci shi ba haka kowa ya sa nasu garin gaba ya ce sarki to za da za a haɗu za da ya'a a zaura lafiya kowa da irin yadda yake hangen abubuwa kowa da irin madibin da yake hangen abubuwa da zai kace sai ka tuna sa mutane sun yi abin kallo ɗan suna ba zai yi ba to tuki ka shehunai ko tuki ka shugabanni amma bisa ga ko bisa ainihin a kan zuciya wannan ya kawo rarrabuwar al'umma da ahalin sunna yayin da suke fifita abubakar a kan sauran sahabbai ba bisa da ke ake yi ba ba bisa kan zuciya ake yi na sai shi ne na annabi sallallahu alaihi wasallam da dama suka nuna kaga wannan kifi ta wani a mahallin sa haka ne wanda suka fi su kai da umar akan sauran bayan sai da abubakar sannan suka ce usman sannan suka ce duk wani abin da ake gina shi akan akan akan akan zuciya amma kuma ya su yi a jirkita abin kasan za ta koma sama sama ta koma sama kaga a adam ne da kamun domin nan kan zuciya kuma ya shigo kan zuciya shigo ba a tsaya ai kalla abin da gaba daidai na ilimi ba to kaga wannan dole ne ya sa a samu rarrabuwar kai wannan yana da cikin abubuwan da suke sawa a samu rarrabuwar kai a cikin al'umma alƙi inkarin munkari ana ganin munkari ga shi ya bayyana amma a rasa samun wanda zai tsawatar a kan ko kuma abin da yake munkari ne a samu wanda zai tsawatar din ya wuce gona da ido da alin kitabi yana daga cikin abin da ya jawo suka lallaba suka dabbata addinin suka lalata shi za a ga an yi ba daidai ba amma sai aiki ko saboda wanda zai yi ba daidai din nan da babba ne a gari saboda babban malami ne ko saboda babban shugaba ne ana ganin ba daidai yake ba amma da za a samu wanda zai ce abin da yake yi ba daidai ba ne kanu la yasana hawla abdul karim fa alif nabi kama kanu wa ila alladhina kafaru min bani isra'ila ala lisani daud wa isa ibn maryam ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه نبي كما كانوا يفعلون. الله في الله أنقول يا بني إسرائيل أبيك هرك النبي داوود هرك النبي عيسى saboda abin da suka kasance suna aikatawa na ta'addanci da wuce iyaka kanu la ya ta bahu da abin kare sa'ani ba sa hana juna akan wani munkari da suka aiki Allah sallallahu alaihi wasallam yake ba labari bayan su zai zo ya ga wani yana aika aika yana mata amma ba zai ce masa kanzil ba gobe a gansu tare suna ta kaka ta dariya suna takawa suna cin abinci wannan shi ya jawo Allah madaukakin sarki ya tsere mu akan harkar annabawan Allah ce da bin kama ta ne ya tsare kar da irin abin da suke yi duk sanda za a sami al'umma ya zama ba ta hana mummuna ba ta hana munkari to ya da shakka wannan al'umma dole ta dakkari dole ta dakkari ta lalace dole ta zama ta karkasta wani tsingiyoyi da wanda ba da kowa yana da yana da dama ya abin da ya ga dama babu wanda yake ce masa a ba ta samu mai munkari mai inkarin munkari din shi kuma idan zai yi gudu cikin inkarin abin da yake kuskure ya kirawo shi kafin da kirawo shi fasikai da shi ma a nan zai kawo da rabuwar su kamar da kawarik suka yi ai kawarik abin da yake na asiya ne sai suka mai da shi sai suka mai da shi kafin abin da yake saɓan Allah maimakon su ce abu kaza saɓan Allah ne sai su ce abu kaza kafirci ya ka sai suka kafirta al'umma gaba ɗaya kaga ana akwai alwalo da sai inkarin munkar hanyar da ka hada abin da ba daidai ba amma kowanne ba shi matsayin da Allah ya ba kamata ka ba shi matsayin da Allah ya ba shi ba to wannan ma ya jawo abin nan musulunci din an daddare shi an an an daddaka shi don duk inda aka samu gobe ne sai shi ma yana haifar da da rarrabuwar kai yana haifar da rarrabuwar kai wato kai ka zo ka da yan uwanka gaba daya ka sa gora gaba daya ka manna shi kace ko wasu ɗan tsirari kawai su ne nasa da kuna nan kuna ta bakin raken jama'a in aka jiyo kuma aka rasa wa za a mata to ƙarshe kuma za ku fara matar kai to sai a dubo wani sai a ce ai laifi kawai sai a baki tafiya sai tafiya sai a ce an aika ne yan laifi kuma a bangare kaza kuma sai a jefar da irin wannan a kanki a cikin ƙasashe na musulmi wato za ka samu wani abu ne da bai taka kara kanya ba wani yana cikin magana irin wanda da nake zai ɗauke ɗaukar baki wani mutum ne na san yayi ba sai ce ai ta faɗi wata magana da take nuna ba ka girma sahabbai yace ne yana da ta ce kaza a cikin magana ko ta aiki kire ne cikin tukar hanci yace ya ce ba ce ba ka iki barka ba me yayi a ce ba da ana ana ɗan ƙari ƙari da kai yanzu ai al'amarin ya bayyana Allah ya tona asirinka an ga al'aurar da shi ke zaki da garar da yayi tunan duniyar da akwai wani malami aka ta faru gare ta ce bakwai ne da su ba ta ce laiki bakwai ne da su ba amma Allah ya ce ne suka ce ba su ba har yanzu ina ba shi ana ta tafiya cikin waɗannan masu karɓar turan wanda kuma su karɓar turan sai ɗaya laifi ya ce a karɓa sai kuma aka zare idan tsanani ya tsanani to kuma za ku dinga rarrabuwa tafiya ɗin sai ku sai ku daddane ku yi yanku wannan nan wannan nan wannan nan wancan inkarin mulkar zai kawo rabuwar kai haka nan algumin wuce inkarin mulkar shi ma zai kawo rabuwar kai haka nan kullum wala'i da bara'i da bara'a akan abin da ya halatta a yi shahadi a matsaloli ne da malamai suka yi shahadi a kan su kowanne kuma ya sun taɓa dalilai bakin gargado sai suka yi saɓani da wani ɗan'uwansa a kan waɗannan matsaloli matsaloli kuma a furu'a ba na a yi ba a cikin abin da ya halatta a sami saɓani a cikin kawai sai ka dinga kulla wala'i ko ka kulla bara'a a kan waɗannan matsaloli mun saba da kai idan liman ya yi ruku'u ya ɗago ko mai sallah ya yi ruku'u ya ɗago ina zai sa hannunsa a kan ƙirji ko ya sai na ce a ni da ina zai ce ban babu wani lafi a rara da yake nuna riki sai kuma ka ce a ni ko ina zai riki ban babu lafi ƙarar da yake nuna riki sai ka saba sai ka saba sai dukan da saba ba to kamata abin ya tsaya wanda ya zai rike ya rike wanda ya zai suke ya suke wanda ya gamsu da wannan bangare ya bi wanda ya gamsu da wannan bangare ya bi a ina ai da kai da abin nan ba to sai sai ka rike wuri ya rike sai da ka saki na kai sai sai ni ka saki wuri sai da ka kai sai a rabu akwai ɗan ƙungiyar saki da ɗan ƙungiyar rike sai a raba masallaci da masallacin ba su rike rike rike hannu da masallacin ba su ke hannu da ya za su da ya za su haka matsala ce da manyan malamai na sunna ba wai ba wai malamai na na bid'a a cikin malaman sunna an suka ce wannan an suka ce wannan idan da aka da aka tambaye shi yace ka rike ko ka fiki duk ne to sai aka kulla wala wala da bara a kan a kira kira sallah ne a yanzu suna tarbi wato maimaita lafin da kiran sallah ta hudu wasu kuma ba sa yi sai amma akwai akwai hadisi da yake akwai tarbi da akwai kuma inda yake ba tarbi tarbi to sai wancan da yayi wannan ko ko ko wanda duk ba yayi wannan din to shi da tafsiri wancan ma da ya ba shi bangaren to wanda ba wanda ba daidai yake ba sai aka rabu akan ne matsala ce da a iya yin haɗari a cikin tasmiyatul iqama ko ifradul iqama cikin da ake isa a yi tafiyar ta ko a yi ta biyu ko a yi ta daya duk da ya zo an zo da wani ya zo da wani wannan ɗauki wannan wannan ɗauki wannan kawai sai duka rabu sai duka zama ƙungiyoyi biyu kuma yana faɗa a kan wannan wannan saɓani ne a kan abin da bai halatta wato rabuwar kai ce a kan abin da bai halatta a raba a raba kai saboda shi ba. Shi da ibn Taymiyyah yake gaya mana irin waɗannan asibiti wanda duk maganin su guda ɗaya ne ala ake samu da hamdulillah a riƙe igiyar Allah ita ce za ta ɗauke mu ta ɗaure mu da zama a a lokacin da ake magana a kan saɓanin musulmi wasu in suka tashi sai su dinga kira zuwa ga haɗin kai haɗin kai su kaɗai ba tare da tattauna me ya jawo aka saba ba har kullum matsala ba za ka iya yagance ta ba sai ka magance dalilan ka babbanta abubuwan da suka haifar da ita magance waɗannan shi ne zai sa ka magance asalin muskila amma matsala kawai sai kake ka magance mazahir ɗinta alamominta ko abubuwan da suka haifar amma ba ita tusanta za ka ba ta ba ba in ka kana kan ka kawar da bishiya sai ka rabba tsare kanta amma ka bar kundumin ta tsaye sai ka kuma kai ko da a lokacin za a ga kamar ka zama abu a biyar da kake to ka a kana a kan ce ka ka dawo ta wannan lakka to ba kun da ne za ka ba daga tushe gaba ɗaya za ka tuntuke ka ta hanyar ka tuntuke abin da zai haifar da girman ka abin da ya samu yarka domin wani lokacin idan ya zance matsala matsala ba za mu magance abin da ya haifar da matsalar ba sai mu ce a'a a kawai abubuwan da ake gani a yanzu su ne za ka haɗa kai ya za mu haɗa kai mu dinga tare rika mu dinga tare muna yin wani abu tare kamar yadda wani yake cewa a ya tahawar da ba'adu na ba'adan fi da tafak na fi da tahawar fi da tafak na fi wa ya'zuru ba'adu na ba'adan fi da kana kana na fi mu duba ina muka samu haɗuwa ina ne muka samu na sai da haɗu da taimaka wa junan da anan ina ne kuma muka samu saɓani sai da juna uku to a bisa wannan ka'idar ta ga babu al'amur bin ma'ruf babu annahi da munkar tunda izini babu wa juna na ta'awar sai da tafakna fi sai mu duba me ne da me ne da me muka yi ittifaqi a ciki ne ittifaqi a kaza ne ittifaqi a kaza ne to zo da dinga yin tare abubuwan da muka samu sabani kowa zai ba wannan da kalamin ka matsala ta ba haifar da wata matsala ne domin ta ɗora mu akan ka'idar da isra'ila ta ne da wata nawa da abin sani ta ali ta rufe addinin domin annabi ya ce addinin da su na ta rufe da su a tsakanin da ta rufe addinin in ga kana yin abin da na tabbata ɗari bisa ɗari har da Allah ba daidai ba ne amma sai ce a ba ka izini ka je ka ci gaba da yi sai yana bautar kamari zai faɗi yana kira ganin Allah ya ɗauki wani Allah ya fifita shi sama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana karɓar umarninsa kamar da yake karɓar na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana sa kafa ya danna umarnin manzon Allah ya tashi ce ya tsada shi ya ɗauki umarnin wani ya duk masa izini haka ga wani can yana kafin kitabban manzon Allah yana yana yana kuce shi yana cewa da shi a galibai ne ɗan sa'ad da miyagu sun ce ce a halin da su yayi duniyaye a ta abin da kai da kai daga wannan mu zo mu haɗu ai kuna sallah muna sallah sallah ba na yi kenan ta ci da ban irin tare da ba ta ta a da haɗu ai dai kira ta la ilaha illallah la ilaha illallah ai ba kalma da kira ki faɗa ta kai kalma ce tana da sharuɗa tana da dokoki ko wani abu sun yi yana da doka sallah din da aka bi dokokin ta ba za ta zama sayi dan kawai ka zo ka abin gura a sallah ce ka yi sallah dole ka bi dokokinta akwai lokutan da aka ce kai sallah kai akwai wani hayar da ake ce kai sallah kai ka rubanta da rukunanta sai ka ce a kai za ka yi ka kawai yadda ka gaba ba ko mutane su haɗu a ana ba da baki a ce a tsare shi a tsare shi ai sallah sallah Allah ka tashi karfe karfe tara na kaje su yi sallah zai azhar ko ya kira mutane su azhar da alai wasu su ji su a tsare su da sallah ko sallah da kan abin su ya da ana sallah ana aikin da biyan ha abda ya sallah abda ya sallah ko wanda bi abda ya sallah to kaga muna kalla abubuwa a nan fara mutular muke ba wai ba wai ba wai ba ta cuta muke ba da zarar kace kowa ya je ya abin da yake ce ba kan wani ya ce da shi ba daidai yake ba ka kace musulunci ɗin aikawa ba ka kace cikin ira abin da ya gaba kuma tun da zamu wata haida ta ilimi babu abin da za a faɗa ya yi kowa yana riga da ya faɗa abin da ya gaba ba kowa da za a ci abin da ya gaba ba kaga an musulunci sai a kai kungiyoyi kuma kowa sai ya tsara abin da yake so sai da in za mu magance muskila sai mu magance asalin ta tun me ya jawo duka rarrabu akwai a tasbihu bil haqq wa tasbihu bil batil to abuna me ya jawo muka haɗu muka rabu akwai a ta'assub lil ashab wal mazahib to biduna me ya jawo muka haɗu muka rabu akwai alhawa min hubbi wal jahdi to bido da wannan me ya ga muka rabu akwai kaza akwai kaza sai mu samu asbab ko ko ko wani likita kaji in kana so ya baka magani ko kuma in likita ya sa abin da yake yi ba kokari zai in kana ciwon kai zai baka abin da ya samu da ni kai bacci a'a ya bincike ne yake sa maka ciwon kai wannan shi ne likita ya bincike ya gano a kana da rashin lafiya irin kaza ita ce take sa maka ciwon kai za ka kokarin magance maka wannan rashin ba kawai ya baka sanadin ba da ke ka zuke ka sabi kan da ciwon kan ya taso ka sanadin in ka yi ciwon kan ka sanadin wannan ba likita ba sai da haka wannan ba hanya ba ce kace za a magance a a kalli abu haka irin wannan kallo akwai gidadanci a don haka dukkan wani musulmin ƙwarai yana so a haɗa kai a ɗinki a zama ɗaya amma dole ne a sami abin da zai haɗa kai ba zai yi kawai haka kai ya haɗu ba tare da cewa akwai abubuwan da za su raba suna nan ba a kawar da su ba kuma ake su haɗu ba zai yi ba dole sai an kawar da abubuwan da suke raba kai sai kan ya haɗu dole sai an sami wani abu ɗaya da zai ɗaure da mu duka ba ake cewa tsintsiya ta ke ba ɗaure su ɗaya in ba ba ɗaure ba ake da tsintsiya ba dole sai an sami maka ba ɗaure in sannan suke tsintsiya sannan za ka amfana amma a ce a da zama tsintsiya a gaba da ɗauri a ya za a ce wannan ba tsintsiya ba ce Allah ce wa a kashe ne ke haɗin lahi da biya yana faɗa ko da Allah ya faɗa abin da zai ɗaure ne ba kawai ce wa a kashe ne wa na ta ƙarra su ba ku haɗa ku haɗa ce kashe da yana ba haka Allah ce ce wa a kashe ne ke haɗin lahi da biya yana ta ƙarra dukkanin ku ku haɗu ku riƙa igiyar Allah a ce kaga sai mun rike wani abu guda ɗaya ne duka sannan kan yana amma a ce sai rike igiyar ka ni ba a rike igiyar ka wanda ba a rike igiyar ka kuma mu ce mun haɗa kai wani ce mun yi aiki da wanda ya ce shigo da hannun lahi ko har ka habilin ka ba da habilin lahi a nan dole sai mun haɗu a kan igiya ɗaya igiya ɗaya ita ce ta haƙiƙa tauhid mu haɗu a wajen ɗanɗanta tauhidi ga Allah kada a bauta da wani Allah kada a bauta da Allah a ba da wani komi matsayinsa la da duyin mulkin wala malakun mukarram da mala'iku da manzanni gaba ɗaya duk bayan Allah to mu ɗauki wannan matsayi na Allah mu ba shi wannan ita ce shi ne tahqiqa tauhid ko da al-urwatul wusta da Allah ya ce mu yi in jiya bi qarfi wa la yakfur bi taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wusta wanda zai kafirce wa taghut duk abin da ake bai tawa ya yarda da bai san da ake masa ba Allah ba wannan taghut a bikin ce masa kaga wannan ce la ilaha sannan a yi imani da Allah wannan shi ne wa man illa Allah ويؤمن بالله ولا شيء الا الله عشان sai an samu wannan bangarori guda biyu ta yadda duk abin da ake bauta da Allah bane tabbatar da Allah uluhiyya sannan ne za a zama an samu rike urwatin nisa tabbatar da tafiya tafiya da zai yi ba sai an rike alqur'ani da sunna in aka tafi alqur'ani da sunna to ba za a samu haɗin kai ba amma ita ya karatu cikin azrail lan tadillu ma tamassaktum bihi kaga ya sa sharafin da ba za ta bace ba in muka rike amma ta ce a'a sai wata rike wannan sai wata rike wannan sai wata rike wannan kuma ne gaba ɗaya aka fi yi ba da haka bai halatta idan da yaudar sabbi da abin da yake ya saba wa Allah kuma kira zuwa ga haɗin kan musulmi ba tare da kawar da abubuwan da suke haifar da haɗin da da da da da saɓanin ba wanda ke ne na hakika shi ne wanda Allah ya faɗa mai yanzu sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ba tare da karar da shi ba to ya kan da yake ba saboda ya faɗa hajiya ba wasu in sun tashi suna maganar da yake kawo rabuwar kai sai a kawo abin da shi zai haɗa kan sai a ce shi ne mai kawo rabuwar kai ka duba irin kalbin mawaki abin da shi zai haɗa kan sai abin da kawo shi aka lissafa shi abin da zai raba kan a ce ai magana da muke yi muna cutar juna wanda zai ke kare da yasu hukumar juna kan bai kamata a cuci juna ba amma dole a cuci ba daidai ba dole a cuci ɓarna wannan shi zai sa a samu haɗuwar kai don abin da ba daidai ba a kawar da shi sai a samu mutuwa to kaga a nan al'adnayi abin munkar ya zama shi ne abin da zai sa wato shi ne abin da zai kawo rabuwar kai zama kai ya zama shi zai haɗa kai الله أنا ذكر كيف أقول بسكته هو وضع الأمة الأمة النبي صلى الله عليه وسلم بتزمع خير أمة بقى خير طريقة يبنى الله أنا ذكر كنت خير أمة الأخرى في الناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله عشان ثبت على منكر أبدا بعدين لا قوة غير إيده قوة إيده هم كان كده بسكين خير خير أمة بقى الله إن بقى أنا آية سريعة dukkan wani wanda zai zo da wani sabon abu da babu shi a cikin littattafan musulmi a kawatar da shi ana riga na Allah amma ko aka aka ce a bace zai wani wani ma inda gani ya balle zai zai saka ka kare ka kawo kanka ka ce gawo kuma ka kale wanka ka kale wanka ka kale wanka shi ke nake aikata da buwa ko kuma a ce a'a ai matsawa cewa tauhidi ne da ake ta magana ka su ke kawo rayuwarka ko da suke ganin karantar da tauhidi yana kama lafiyarsa duba shi ne abin da zai haɗa kai ɗin amma kuma an ce shi zai raba kai tauhid kalmar tauhid ma mai take nufi ba haɗawa abu ya koma ɗaya ba wani za a taɓa samun tauhidin kalma ba ba za a taɓa samun tauhidin kas ba ba za a taɓa samun tauhidin kalma ba sai da kalmar tattafi ana so a samu tauhidin kalma kalmar mutu zama ɗaya sai an samu كلمة التوحيد تتكي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله أن صدق أتى عليك كل من تكون نتحاول في ذلك فتنا فيه إنك في ذلك بلا القاسم المشترك من يتعلي أبو كذا أبو كذا وأن يائس يتابع هذا الشيء فإن كبيري أتوقع أن نسيح إشاء تدمر وأن هذا الشيء يهيد بالمقاربة إنها أتوقع بالله من يدعى أتوقع الله في يدعى أتوقع الله ne yadda da annabi Musa da annabi Isa Yahudu su yadda da annabi Musa da sauran annabawa da fara su yadda da annabi Isa da annabi Musa da sauran annabawa kaga da ai shi kai ne yadda da lahira kuma sun ce su yadda da lahira ne yadda akwai aljanna akwai wuta kuma suka ce ne yadda akwai aljanna akwai wuta to shi ke sai da haɗi da sai da haɗi sai da gaba ka gaba musulmi da yahudu da na fare shi da ya zama da na fare da yahudu musulmi sabila wannan tsawatin mutum akwai wasu kuma yawa wanda aka zaɓar da manya manya wanda ba za su bari wancan hadiyar ta yi ba sun sa shamaki a kanin hadiyar to a kan wannan logic din ne wasu bayan har suka fice suka ce addinin ma ai iya dunkulewa a zama abu ɗaya duk addinai a dunkule su su zama abu ɗaya su ne ɗan wahdatul adiyar tare suke yi a duniya duk shekara wannan shekara sun tare a ƙasar hukumar ƙasar ƙasar ƙasar ita ta tara su da kiristoci da yahudawa da musulmi da masu cikin addinin buda da masu cikin addinin kirk na indiya ana kuma tattali da yayi da yayi aka haɗu wai ana tattaunawa abubuwan da zai haɗa ne a duk kula a gaba ɗaya wai abu Allah ya yi buguta ne kuma haka yake tabbata ya sa kowa ya yi da mabambanta fahimta mabambanta tunani mabambanta halitta mabambanta yanayi mabambanta wai ya haka yake so ya zama daban-daban daban-daban a kowane da haka har addini da haka Allah yake sabbi ya ga akwai da yahudi akwai da nasari akwai majusi akwai musulmi akwai da tafiya akwai kaza akwai kaza haka ya Allah yake so a ta'addubiyya ina so kamar kamar da ake baza demokradiyya a gari a fati kaza fati kaza fati kaza alamar cewa kasa kanta ya yi ta karɓi ce addinin da ai demokradiyya ne kowa ya kama da banka kowa ya laki amma muna iya dunkulewa tun da duk mun yarda akwai Allah ce ta ai wani ya ce ta zai zai tsaya to shi yana ganin Allah ya bayyana a tura ta ne ne ne din da ne da fikira ce ta ibnu arabi yana da fikira wahdatul adiya ta addinai da nada to duk kuma a ƙarƙashin kan wannan wannan logic din cewa muna iya dunkulewa tunda akwai abubuwan da suka haɗa mu duk mu zama ɗaya to wannan kasa musulunci ne gaba ɗaya ka kasa alƙur'ani ka kasa sunnar manzo Allah ka kasa littattafan magabata yanzu duk abin da suka faɗa na ba a kyau ka ce ka a karanta don a samu haɗuwar kai wanda kuma masoya wannan addini masoya littafin Allah da sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam ba za su taɓa yarda da haka ba to wannan shi ne abin da ibnu tayyiba ya kinta da a cikin wannan fasali na fasika mana shi kafin mu karanta ayoyin da yake faɗa yana cewa wa kadhalika tafriqu bayna al-umma wa imtihanaha bima lam ya'mur Allah bihi haka nan rarraba wannan kan al'umma da jarraba ta da abin da Allah bai umarni da shi ba wala rasuluhu da abin da manzo sallallahu alaihi wasallam bai umarni da shi ba mislu a gyara mislu ne da mislu ba mislu an yi kala da rajul kamar a cewa mutum an ta tafi a aikata kandi tafi ne kuma tsohon biyu da kalmar tafi ne da kalmar karakandi ko da zama ibnu tayyiba ya faɗa ne a bisa misali to da a ce za a samu wata ɗariƙa tafsiriya ko karakandiya in na yi bincike gaba ɗaya da zai taɓa ganin wata wata ɗariƙa ta shirya ko ƙarfan biya sai ya ga yin babin darbin misali kamar da muka yi misalin yan tamakin biyu da yan sake hakin hannu kaga ai ba a kai ga haka ba amma misali yake yi kada hakan ta samu ni da akan ba a kai ga haka ba duk da an samu masu dogon sujjada a gamba ne iya igani wanda suke kusan buɗe jikin su gaba ɗaya yayin mutane ba sa sujjada suka ce duk da sallatai an yi ba ne ba daidai ba an yi da layi yadda cikin sama zai fita kada kasa ba to kaga wanda an samu irin wanda kuma da kuma da ina jin yanzu kamar yayi sun dan lafa abin abin ya yi sauki to ta yi aiki ta yi ana ba da misali ne da irin wannan kalmomi da za a samu wasu tafsiriya ne ko karafandiya ta yi kuma a samu tafsiri a cikin kalmar amma ba taɓa samun wata ƙungiya da wannan sunan ba in mutum ya ce to waɗannan duk sunaye ne na ƙarya Allah bai saukar da wata hujja a kansu ba ma anzala Allahu bi hadhihi sultan wa laysa fi kitabillahi wa la sunnati rasulihi sallallahu alaihi wa sallam wa la fil athar al ma'rufati an salaf al umma la tasiru wa la qarqabi a cikin littafin Allah da sunnar Nabi sallallahu alaihi wa sallam da cikin wayoyi na magabata waɗanda aka sani na magabatan wannan al'umma limanin wannan al'umma ba a san wani abu da shi ko karafan ba babu wannan balle mutum ya zai ce ka zama ta shi sannan ne za ka zama mutumin kirki ko ka zama karafan bi in kai ba karafan bi bane kai ba mutumin kirki bane wallahi da ana mutum abin da ke wajibi akan musulmi idan su ila an zalika idan aka tambaye shi shi ta shi ne ko karafan bi shi kaza ne ko kaza ne yace la ana ta shi ne wala karafan bi kada yin da kanka kowanne irin sura بل انا مسلم ومسلمين مسلمين ويقول لي كافر الله رسول الله صلى الله عليه وسلم a yanzu kana faɗar haka sai ce a abin gari sai ɗan ina ne ba sai ka gari ka ce ne musulmi ne da zai sai kitabu wa sunna sai ka faɗa haka ki sai ɗan ina ne da ne ne da ina cin kitabu wa sunna a ba ka gari gari sai da ya haɗe ne ka ce a ni musulmi ne da zai kitabu wa sunna a ba ka gari wala akwai wani da ya rubuta lakta a wata jami'a a cikin lakta ko a cikin littafin sa abin nan take ko ya rubuta aladan in kitabu wa sunna wato binciken ya gina shi akan hakkan kitabu wa sunna wala wani daga cikin waɗanda suke masa munafasa yake sai an cire wannan magana aladan in kitabu wa sunna kitabu da ke nan wasu kaiwa ba kowa da kowa wasu ke nan kaiwa ake shi da cikin sa yake shi shi ne sarar ne ba ba nan ba ne kai ake to ina a cikin kace alaba in kitab da sunna ta ne da kanka ya ne da kanka ya ne ya ne da kanka cikin bayan asan har aka kira sallah asbani ana ja da shi ya ci kuma da tsari kuma sai da shi ya ci daga baya dawo da kayan da ya rubuta baya ya dawo da kayan وقد روينا عن معاوية بن أبي سفيان في أن رويتوا لنا روينا فيما أجاب ما روينا لا روينا أن رويتوا لنا ولا لا أتكلم بالكافر فرع أي كتاب أهل السنة موهبة الله الله نقائد يا كائن الرواية معاوية بن أبي سفيان الله تعالى نسي الرسول لها الخلفاء أنه سأل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يا كان لعبد الله بن عباس الله تعالى نسي الرسول لها الخلفاء yake anta ala millati ali aw ala millati islam malamai suka ce yayi wannan tambaya ne a bisa wasa da barkanci da tsokana ta ana kare ciki tsakanin mabiya a mabiya sai da abu da waɗanda suke cewa sai an karɓi gurin sai da islam to bayan rikicin duk ya lafa shi ne yake tsokana abdullahi dan abbas sai wanda bangare su bayan duka bangarorin su yi na babu to sai da ali yayi magana faɗace-faɗacen da suka faru shi ne ma'ai yayi magana sai ne na ma ba su yi ba to na abubuwa duk sun lafa shi ne shi ne aure yake tsokanar ibn abbas ba kai a ina ta sai wanda bangare ta wata hanya ta ce hanyar islam ko hanyar ali da shi ne abdullahi dan abbas yake bal ana ala millati rasulillah idan ina kan addinin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ku kai ta dariƙa ta ce ku ta kala dariƙar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta kungiya ta ce kala kungiyar manzo Allah وكذلك كان كل من السلف يقولون كل هذه الاهواء في الله حتى لو magabatan cikin dukkan waɗannan su yake yin zuciya wato magabata suna kiran duk wani wanda ya kauce tafarkin alkur'ani da sunna sabbin kan zuciya haka su kira ashabul ahwa sabbin kan zuciya su ba abin da ya jawo su zuwa su bar alkur'ani su bar sunnar manzo Allah sai kan zuciya to ke ga waɗannan masu bin kan zuciya makomar su ta wato sakamakon su da suka tantance su ne wuta Allah ya ga dama ya zo da wanda zai ya zo daga cikin ke kona wanda zai kona amma dai su ke su ba wuta ويقول احدهم كان كما كان اذا لاي نعمتين اعظم علي فالدعوه الكريمه في كثير ما اقول هل هداني الله للاسلام؟ فتبقى الله يكون جميلا المسلمين او عند مدى هذه الايات كما كتب سوره الله لا يعين المسلمين يسعى بن فاقع في وقت ما تجي كويس للاسلام هو الكريمه ده بسكين البدن هو الكريمه ده بسكين الوليمه بالبدن يعني زي كويس للاسلام يعني كيف بتاكل في هذه الفرق المسلمين الله يقول في تركيه ولا بد سواه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. magana ne na taimako da ɗan wani na adam ne ta ta zai yi ta'aliki a kan wani bayani da na ji a wannan masallaci ta fi biyu da kai a kan wani tsari da aka yi na neman taimako daga ɗan uwa musulmi wanda alam hakika ne a lokacin da ya gama bayanin abin ya bai sha'awa kuma nake ganin mun maka ya kamata a ce an daɗe da fara irin wannan tsari kaga tsari ne da ba zai gagari kowane ne ba wanda ya sa Allah a biyu kuma sannan tsari ne da zai bawa ita tafiyar gagarumin gudun ba duk wani tallafi da take bukata za ta samu alhaƙiƙa babu abin da ya fi ciwo a cikin duk masallatan da makarantun duk wuraren ibadar mu ba sa haɗuwa da majalisar mu na karatu sai ta hanyar bara ta abin akwai ciwo in da ka je masallata ana suna bara sun mutane na bayarwa har a fara samun ana yin sanyi kaga bayarwar suna an fara samun da ɗan tsoka fara fara dubu ɗari ida dubu hamsin ida dubu talatin ida dubu goma sai ko wani zaman dubu uku na aka a gaskiya akwai akwai banka akwai abin akwai ci a nan sai ga yawa a laba mu da akwai ina tunawa akwai makarantar biyogambiya da take indiya makaranta ce mai tsohon tarihi sun kafin mulkin mallakar ingila da shiga kasar indiya sun kana kasar indiya kafin ma kan araba tashi kan da indiya sun san musulunci yayin karfi a indiya an samu karatu da musulmi da rage manyan malamai da aka akwai wata makaranta da suke kira masarfatin biyogambiya wanda ta fitar da malamai da yawa da yawa da yawa daga cikin malamai da suke suna a duniya hatta abul hasan ali annabawi mai littafin mai littafin da rubutar rubutar da yawa yana daga cikin waɗanda suka fito da daga cikin wannan makaranta daga ta fito da biyu wannan makaranta duk irin abin da ta haƙƙaƙa shi na nasarori a tarihin ta ba ta dogara ma da gwamnati ba wato abin da suke yi duk garin da wannan garin da wannan makaranta take duk wani ɓangare idan mace za ta yi girki ba za ta tuka tuwo ba sai ta tafi tafin hannu na wannan ƙashi ta zuba a cikin buhu waɗanda makarantar da ya biyan in shinkafa za ta dafa ba za ta zuba shinkafa a cikin ruwa sai ta tashi kafin hannu biyu ta zuba a buhu wanda na makarantar da ya biya haka dukkan wani gida a garin sai ya yi wani sai an yi wanda da ƙarshen wata za a zo a bi ko ina a haɗa sai ga an tashi buhu gida na kayan abinci wannan tabayanin da suke zuwa sai ga shi makarantar malam ta rayu shekaru masu yawa a ƙarƙashin taimakon mata waɗanda suke gida ƙarƙashin taimakon su lokacin da suke gindin mulki sai ta ta fitar da malamai na ilimin ya duniya sun su fara suka yi a cikin kiyaye ba a tafi yara sun tafi za a da wannan cikin kafin hannu to su an ce ruwa yana fara daga ɗigo-ɗigo ne ɗigo-ɗigo sai ta haɗuwa ya ba da tafki ya ba da teku dan kaɗan ɗin nan da za ka bayar wacce bayar wacce aka haɗa shi ne zai zama yana amma har kullum mu ba ga wannan tunani kuma da sani yanzu malam ya canza na kamar da ba tun daga ilimin kirkan da abubuwa su kai da a can ƙasashe masu arziki a kan da ƙasashen larabawa suna kawo gidan irin muke ko a zo a gina maka masallaci a gina maka makaranta a kai da kawo malaman ka a yi waye a yi waye ana samun cikin cikin da ilabin din nan gaba ɗaya arnan da cikin na amurka ta bi ta toshe ko wata kasa da ta san ainihin taimako zai zuwa musulmi a duniya hanyar da suke kira tafsirin manazir inda za a ɗaɗɗugo masa da taimako su je su busar da su ya bushe ka sa hannu kara da aka wayi gari an jefa wa ƙasashen da suke taimaka musulmi tsoro daidai da ƙungiyoyinsu da suke ƙasashe da sai da kawo ƙasashe fakirai duk da cewa zalunci ne a cewa Najeriya ƙasa fakiriya to amma har an mai da ita fakiriya ƙarfi da yawa kana ji kana gani ga dukiyar amma dole a kira ka kana ta ai kana ga dukiyar da to a haka wannan yanayi da ake ciki ya zama da kowace ƙasa dole mu yanzu za mu taimaka kanmu za mu jira wanda zai za ka taimako daga wajen shi ba ta kanku wallahi tsara zuwa muku abin da ya faru a ga masu kuɗi na ƙasar ƙasar Saudiya misali ko ƙasar Kuwait na hajji yanzu rajibi ɗaya da wani banki ne sai da ka kai kuɗinka kuɗinka da zai ɗiba ya laya ɗayanka idan sallah ta yi don su yi hidimar sallah wallahi sai ya cika son a banki sai ya cika son cewa ya ɗau kuɗi ga kuma abin da zai yi to yadda yake cikin wannan yanayi zai ƙetare keke ya kawo maka taimako Najeriya? Saboda haka wannan yan nerori da aka ce a haɗa duk ƙarshen wata naira goma ce ko ne na manta naira goma abin da ya sama haka da abin da zai zagare mutum ba in dai har ya sa Allah a zuciya Allah zai buɗa masa to idan muka yi haka to za mu ba da wani gagarumin misali kuma ya kamata ko wata jiha a ce an ce koyar wannan shi zai toshe mana kafar da muke baran nan da muke ni dai ba na jin daɗin ta amma ina tsoron ko masallaci na buɗe ne na abin da bara ba da za ba da za ba kana wata hanyar tsayar da kuma kullum sai ka haɗa mutane da Allah kamar sai zan haɗa ne a jima da abu ɗan Allah ɗan Allah a taimaka sai an haɗa mutane da Allah wanda yake yayi wancan satin ba zai yi da wannan satin sai an gane bi kuma idan Allah ɗan uwa ina ga ya kamata mu baya abin haɗin kai za mu yi mamaki za mu yi mamaki gaskiya Allah ya mu dace ko kuma waɗanda suke wannan tunani Allah ya ƙara musu basira su gaba da suna to mana irin waɗannan hanyoyi kuma su ƙoƙari su nuna wa ko ina ya kamata irin wannan a ce ya ci gaba a cikin mutum wato akwai misalin da zan bayar amma ba a buƙatar in faɗi ke a kan wannan sai mai tambaya na kuma da lokaci ya tafi a wani yana cewa sarhu itikadi ahlus sunna littafin sarhu itikadi ahlus sunna da wala sai babban ne ko karami ne a sai babban ne babban ne littafin kusuli biyar ne kusuli guda biyar ne na ƙarshe kusuli ne da ya ware su kan magana akan karamatul auliya karamomin waliyai abin da ake cewa ahlus sunna da ke gudu shi ne littafin kasu kan yayi sunnatullahi lalakai akan karamatul auliya haka ba karamin littafi da babba ne sai kuma magana kan a jawo hankalin ɗaliban ilimi cewa da daga mutum ya ɗan fara karatu shi ke nan sai ya buɗe ƙofofin fasaha da an fara karatu inda ya ga ya fara ɗan jan baƙi haka ko da yana tuntuɓe yana yana fatiya to shi ke nan sai ya buɗe ƙofofin fasaha بعد كمان ده كتير بيقول لك اجرأكم على على الفتية اجرأكم على الله أجرأكم على الفتية أجرأكم على الله wanda ya fi su wato ƙarfin hali da nuna kiya isa ka kaya da ya fi kaya ƙarfin hali wajen saɓa wa Allah. Magabata tsoron ka kaya. Mutum tsoro ce a sun kayo shi da ka kaya. Sai ga suna saba yi biyar ka kaya wannan ce ai ko wani wanda ce ta agogon malam wani. Shi na ce ta a kai da wani wani ƙarfi sai ka dawo kun da ƙarfi ba an ka ba. kowa yana tsoro sai ya malik da suka ga ana faɗa duk tsoron da Allah ya ba su da ganin da Allah ya ba su cikin wannan ilimi a firgita suke faɗa imam malik in ya gama faɗa kamar da ibn abdul su ba mu labari su ga mu da ilmi fadli sai ya ce inna zunnu illa zannan wa ma nahnu bi mustaqbilin abin da muke faɗa muku haka muke tsammani amma ba ba su tantance amma in suka ga an tsibiri su da da kan su zan baki ya tara mutane gaban sa yana cewa ba ku da tambaya ne ba a tambaya ya rinci shi yanzu ko shi a kasar su ina da tambaya da gaskiya wanda yana da hadarin ne wala ta kuni ne za ku ci fa'al ku da ku kuma sabbi hada halal ya hada halal da tattabi ala Allah sabbi inna ladina yastaruna Allah ya sanya lahu magana akan babin fitiya da hadarin su yana da faɗi tsaye da gaske lokaci kuma da zai gani ba ba ina fatan wannan kalmar za ta jawo hankalin mu ɗan uwa da san cewa babu kuciya babu kasa ya haɗari akan ka buɗe littafin kana karanta buɗe littafin ya fi sauki na abin da yake cikin littafin shi kaɗai ne za ka karanta amma kuciya kasa da kasan ne za a tambaye ka ba lokacin da kake so a tambaye ka a tambaye ka kasan ne za a tambaye ka ba kuma mutane sun ɗauki ban sani ba yau da kasa saboda jahilci wato ko ban sani ba tana nuna matsayin malami ko malami ne mai amana abin da ya sani zai gaya maka abin da bai sani ne sai ban sani a bani dama in wannan sai ki nuna amanarsa ba zai tsora ka akan abin da yake na zalunci ba zai kokari ya na bincike da kin gani kamar mun sai muka ɗauka na adalci ne na ƙasa Allah maɗaukakin sarki ya sauke وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
درس من أكثر كتير كورة